بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan rana ta asabar a 26 ga watan Rabi'ul al-Akhir shekara ta 2047 wanda ne 18 ga watan Oktoba 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin umratul ahkam fi ma'alim al-halal wal haram an khair al-anam na babban malami al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba muna cikin kitabul jana'is a hadisi da hadisin Aisha cewa manzo Allah ya mishi da kafani da tufa guda uku farare babu taguwa a ciki babu rawani sai kuma muka shiga hadisin Ummu Atiya al-Ansariya ba mu karashe wannan hadisin ba abin da zamu yi insha Allah a yau na sharhin gabobin da suka karashe mana na wannan hadisi kafin mu shiga karatu akwai akwai tambayoyi akalla guda guda uku ko hudu ko da dai shi na hudun da tsammanin za mu shigo cin karatu za mu dan faɗe shi da watan da an riga an tambaya babu da sai mu sai mu amsa insha Allah ta'ala akwai tambaya na farko shine wato hukunci na a mamtin lakafani da taguwa da rawani saboda shi manzo Allah gashi an ce sahabbai ba su masa ba anna rasulullahi kuffina fi thalathati athwabin baydun yamaniyah laysa fiha qamisun wala imama to wannan za a za a dauka daga wannan hadisi wajen cewa bai halatta mutum ya sanya ma mamacin sa ya dade mishi kafadi rawani ko hula ko kuma tufa ba zai da madan kamar mun tattauna nan wannan masalar mun tattauna kadan dai amma dai insha Allah za mu amsa tambayar sai kuma tambaya na biyu shine wato halacci na wato mutum ya tsaya akan tufa guda daya shi ma dai wannan dimmin yi amma dai tunda dai an riga an tambaya zamu likafani daya ta isa ko kuwa za iya amfani da likafani uku tunda shi dai ba za Allah ga ga shi an likafani uku aka masa to sai kuma magana ta uku ita kuma magana ita usul fiqh a cikin katin mun yi magana akan jiratul qiran jiratul iqtiran to insha Allah za mu amsa wannan ƙaran tambayoyi sai na hudu wato da mun yi magana akan cewa bai dace a ce ma mutum akaifansa wato kumbansa kumbansa da kuma wasu abubuwa na jikinsa ba to ta shi wanda ya tambayan ya san wasu daga cikin malamai suna halatta haka din so wannan shine tambayoyi da muka samu a wannan babi mun yi magana akan cewa a baya cewa ya halatta malamai suna suna magana cewa ya juzu lubsul makhid min athiyab fi takfin wato ya halatta shi wato a sanya wani abu da ke dinkakki malamai sun yi wannan magana cewa ya halatta a sa dinkakki wayan da mutum za a yi mutum da kafari su kaga bil ahra ya zama ya halatta wato a sa wato taguwa da da wannan da wato rawani inda an ce za a isa din kake kaga kamar ana cewa za ka isa riba kenan za ka isa rawani wannan kusan alfuqaha aimatul arba'a sun sun halatta haka kawai dai abin da yafi shahara kuma yafi zama musahabi a wajen malamai shine a sa wanda ba din kake ba shi wato almaqid min athiyab ne zama ka alisance shi tunda abu ne wanda za a samu mutum a ji a kashi cikin kushewansa shi biyan da aka saka buwa din kake to ai kuma ana mutu kusurwa shi kuma mace kun ga ai su ake nade shi to wannan kuma zai bayi ba sai in an samu shawali ba dinkakke ba saboda haka in an sa din wannan babu laifi malamai suna kafa hujja da akan halacci da hadisin Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kusa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana da yana da da shi munafiki ne amma yana da wanda yake shi kuma mumini to ɗabi'an da da mahaifi lokacin da ya koma ga Allah sai ya zo wurin manzo Allah cewa da Allah ya bashi a'tini qamisak ukaffinhu bihi ci ba ni riganka taguwanka in je in sanya ma wannan ba haifina ba mu shiga kafani da shi yana sa ran watakila Allah ta'ala ya sassauta wuce azabu a to kaga kaga wannan me ke nunawa yana nuna inda bai fahimci cewa abin abin halal bane kaga da ba za a yi haka ba malamai sun sun wato yi hujja da wannan hadisi akan haka saboda haka in mutum ya sanya wato wani abin da yake dinkakku ne to wannan babu laifi ila iyaka dai al-musahab abin da yake malamai suka fi tafiya akan shi ne a sa wanda ba dinkakke ba to sai tambaya na biyu shine wato shin ya halatta a sai a wato takaita akan kafani ɗaya kawai ba sai an sa ukun ba da shi manzo Allah an ce an masa guda uku a wannan sabani na malamai ai mun yi magana akan cewa wannan guda uku aqallu qadar wajib ne ko kuma qadarul kamal ne to in an duba yanayin tasarrufi na manzo Allah da sauran sahabbai kusan za a ga a shi guda ɗayan ba ba shi suke yi ba galibi ana buƙatan dai ana buƙatan wato a sami ya suka jiki baki ɗaya wannan shine abin da ya fi al'asab a maganganun malamai ya suka jiki baki ɗaya a to amma duba da yanayin wato aikin sahabbai aikin mazala shi kansa da kuma aikin sahabbai abin da ya wakana a sunnansa na umarni da a kyautata da kafani to ba ma cewa a tsaya kan ɗaya lalle a sanya guda uku wannan ya fi kamala na ma fa ganin ma cewa sanya guda uku ya zama ga wanda yake da iko wanda yake da dama ubangiji ya yalta masa ya zama wajibi a kansa amma wanda ba yi da shi kuma kamar yadda na faɗa a baya alfaqir wanda ba yi da shi to baka ga za ka matsa ba mutum ba hujja anan shine hadisi na Mus'ab ibn ibn Umair lokacin da ya rasu a yaƙin Uhud mun faɗa cewa wato manzo Allah sai aka zo in aka sanya mushi abin da za a binne shi in an rufe fuskan kuma kafa ya bayyana in an rufe kafa kuma fuska ya bayyana sai manzo Allah yake cewa alqu ala rijlihi min al-idkhil kaga wannan yana nuna halacci akan cewa in babu tunda wannan shi ma manzo Allah ai bai bai takaita akan guda ɗaya ba sai da sai da babu shi sa wasu daga cikin malamai kuma wannan shine yafi yana da magana tana da karfi akan cewa ba bai halatta mutum ya tsaya akan kasa da guda ɗaya da guda ɗaya kawai ba lalle ya kai shi guda uku in yana da dama in kuma ba shi da dama to wannan kuma guda ɗaya ishe shi a tunda tunda a nan in aka ce za a tsaya da guda ɗaya watakila ba zai ishe shi ya sututa jikin shi baki ɗaya ba ai akwai al'aura al-mughallaba da kuma al'aura al-mukhaffafa al'aura mughallaba shine tsakanin cibin namiji misali zuwa al'aurarsa wannan duk abu ne wanda masananni a wajen mu cewa dan kawai an ce maka wannan shine al'aura wato wanda ke sun fi karfi wannan kuma bayan da kuma ya halaccin ka ci gaba da buɗe jikinka ko zabowa inda ba su ba saboda haka shi ma mutum bai kamata a ce za a kwaye mishi jikinsa kawai a ce tunda an ce kawai tsakanin cibi da al'aura ba nan ne wasu daga cikin malamai suka ce wato wajibi da za a mishi kafani kuma tsaya akan wannan wannan ana magana da lifaqi daga wanda ya rasa amma in ba rasawa akai ba to kuma musahabi ko kuma ma ya zama wajibi ce yanzu in ka ce wajibi zai zama idan ba a yi mishi guda uku ba a ji dama to amma yi laifi to kuma wannan magana magana ce mai kashi kwarai da ci sai magana ta tambaya ta uku mun yi magana akan dilatul iqtiran dilatul iqtiran magana ce da malamai ke na usul fiqh abinda suke kira dilatul iqtiran ko dilatul qiran shine wato wani abu da ake son a samu hukuncin sa ake ta bahasi ana shiga ninkaya cikin dalilai sai aka samu annasi na shari'a ko a qur'ani ko sunna maza Allah aka samu a cikin sunna sai ya sanya ya hada shi ya gwama shi da wani abin da aka san hukuncin sa misali hadisin itaqu sab'al muwiqat ku kiyaye abubuwa masu halakarwa guda bakwai sai manzo Allah ya fara kawo shirka sai kuma cika kawo abubuwa kaza da kaza da kaza da kaza kashe rai da kuma wato jifan mumuna kaza kaza kaza kaza to wannan da zai tsira a wajen malamai shine wato in an lura da yanda aka hada su da shirka to wannan zai abin da zaka fa'ida shine waɗannan abubuwa masu masu girma ne na gaske kuma girman su ya isa tun daga su har ana musu gwami gwami tare da shirka to wannan shi ta hanyar ta hanyar malamai sukan fahimci hukuncin abuwan lokaci duk da yana da ɗan rauni a wajen ɗaukar hukunci a wannan amma kuma an saya za a yi yana daga cikin hanyoyi da ake gane hukunci saboda haka anan abin da na faɗa a lokacin nake cewa saboda matsala ce ilmasu min fiya bikum bayan fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum shin a dole sai an sa fari yayin da za a kafani ko ba dole ba sun ce idan an lura da abin da ya fara faɗa a farko cewa a sa farin kaya to farin kaya kuma ba dole bane mai rai siyasa wanda ke raye ba dole bane siyasa ba zana yana nisan shi ne abin musahabi so kaga kuma tunda an hada su tare da na mamaci yana nuni zuwa ga cewa shi mamaci ba dole sai san shi ba tunda a hada shi aka hada su wataƙila an fahimci an fahimci abin da nake son an kai zuwa gare shi abin da dai nake cewa shi ne istadallu bil qirat ala thubuti zalika al hukm lil amwat kal ahya'i sawa'an bi sawa shi tunda aka ce wanda suke a raye su ma ba zai zama dole ba farin kaya mu ijma'i malamai da mutum sa farin kaya ba dole bane a wajen sa musahabi ne wannan saboda manzo Allah ya yi nisa shi da mutane a cikin kasa farin kaya to tunda shi ma an hada na mamaci tare da farin kaya wanda suke rayayyu to shi ma sai mutum shi ma hukunci sakuci na wanda suke rayayyu zan ba dole ba to wannan shi da yatul qiran da da na faɗa sai maganar magana ta ƙarshe na tambaya ta ƙarshe shine wato hukunci na na wato sanya wato yankin mutum a fansa ko kuma a yanke mishi kamburinsa kumbansa da sauransu ko ma a yanke mishi gashin hamata ko gashin gaba a cire mishi waɗannan gashin ya halatta ko bai halatta ba to galibin malamai wanda kuma magana su tafi ƙarfi shine wannan abin ba sa so makaruh ne ko dai makaruh tsakanin makaruhi na haramci ko kuma makaruhi na na makaruhi da aka saba sani a istilah wannan shine mashhurin mazhabin Imam Malik kuma shine abin da ake rubuta daga su Ahnaf idan wasu daga cikin shafi'iyya wasu daga cikin hanabila an samu sun ce ya iya a iya yanke waɗannan abubuwa da amma dai wannan abin da ya fi mafi inganci saboda abin da aka sani na cewa hatta yanayin gashi ma yayin da za a malamai sun saɓani aka cewa ba a sa a taja gashin ma saboda kar gashin ya faɗi ina ga shi kumba ina ga ita kumba ko kuma wato abin da bai kai kumba ba ko gashi hamata ko abin da ya kama da wannan wannan mai babu aula a ce a hana saboda haka abin da ya fi inganci a maganganun malamai waɗannan abubuwan ba sai an bai kamata a yanke su ba tunda ko in ko bai yanke ba to sai a bar shi ya tafi lahira lahira da wannan abubuwa Allah ta'ala ko ba ko ma an yanke ko ba yanke ba dai ya riga ya faɗi cewa yayin da tashi zai sare shi zai dawo da shi ga sabon halitta inda ya halitta shi a farkon al'amari kama bada awala kama bada ana awala khalqin du'idu wa'dan alaina na kunna fa'ilin to da za mu shiga hadisi na Ummu Atiya mu ci gaba da wato shiga cikin sharhin da ya mana saura malaka an ummi atiyat al-ansariya qalat daqala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina tuwfiyat ibnatuhu فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر ودعن في الاخيره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فاعطانا حقوه وقال اشعرنها به يعني إزارا وفي رواية أو صبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وإن أم عطية قالت وجعلنا رأس وجعلنا أرا وجعلنا رأسها ثلاثة قرون حديثي لك أم عطية الأنصارية تتي مزالا يا شبو وجمو اللوكسين لإرسى زينب ترسو سيتي wanke ta saɓi uku ko biyar ko abin da ya fi wannan in kun ga maslahan yin haka ɗin sannan kuma sai ce a ku wanke tare da ruwa da magarya a ƙarshen kuma ku sa kafu ko wani ɓangare na kafu idan kun gama kuma ku sanar da ni cewa kun gama a lokacin da muka gama sai muka sanar da shi sai manzo Allah sai ya zo sai ya ba mu izarinsa wato abin da ke daure wato ugusa da shi sai maza Allah ya ce ash'ir na habihi wannan abin da nake zan da na ba ku to ku je ku sanya ya zama shi'ar a wajenta shi'ar wato ku je ku sanya ya zama shine abin da zai taba jikinta zai fara taba jikinta kamar singlet to ku sanya ta zama singlet a wajenta wannan tafantawa ya'ani idza riwaya a wata riwaya aw sab'an ko kuma ku wanke sabi bakwai wa qala sai ce ibda'na bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha ku fara da dama da ɓangaren dama in za ku wanke ta da kuma ɓangarorin alulanta fa inna umma atiya qalat kuma umma atiya ta ce waje alna ra'sa salata qurun da muka gama mata wanka sai muka tifke kanta tifkewa guda uku a wannan a wannan fadin ta ibda annabi mayamini ha wa mawadi' alwudu minha ku fara da bangaren dama yayin da za ku wanke za ku wanke mata wankan da kuma bangarorin alwalanta wannan kaga kai tsaye ba zalaka shi na ba da yanayin da za a kaifiya ne shi wanka din cewa a fara da dama kamar yadda aka saba dai wankan janaba kamar yadda muka ce wankan wankan mamaci shi ma dai jinsin wankan wankan janaba ne kaga gashi an ce a yi alwala sannan kuma aka ce kuma a fara da dama kafin hagu albada'atu bil mayamin qabla al mayasir da yawa daga cikin malamai kuma daga cikin akwai malik sun dauka daga wannan hadisi cewa wato mamaci shi ma a masa alula wannan musahabi ne ana bukatar sa ba wai dole ba kamar da shi ma wanda ke wankan janaba ai ba dole bane sai yayi wanka sai yayi alula ba galibi da abin da yake a lokaci a raye ba dole bane sai an yi ta kuma in an zo a mamaci irin wannan kuma za ka lokaci kuma dole sai an yi ba sannan kuma wato a fara da al'aiman kuma al'aisar a fara da dama kafin hagu kamar yadda dai muke a lola muke a wankan janaba wannan wanka na wato jana'iza da ake yi suna da sharadai suna da wato ladubbai da malamai ke faɗi akwai abubuwa da malamai ke faɗi da yawa a cikin littafansu idan an duba daga ciki shi wanda zai yi wankan da shi da wanda su taimake shi bai kamata a ce wa mutum ɗaya zai wanka ba abin zai masa yawa yana buƙatar wani ya ɗan dinga taro mashi ruwa ya tsama masa ya tallafo masa shi ya kaza ya kaza ya kaza kun ga manzo Allah shi akwai Abbas akwai Ali bin Abi Talib akwai fadl akwai kuma wannan usama bin zaid su hudu suka hadu wajen wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cin sharadin wanda za su yi wanka za su mutum wanka ana bukatar a sami umana a mutattu ba wanda za su je in sun ga al'aura shi ko su kuma suna bada labari ba kusan akwai wanda za ku ga shi ba za mutum kirki bane amma zance ne da shi to irin wannan ba so ake a sa su cikin abu da dole kusancewa yana da zance har bai zama amintacce ba shi ba zai iya kawai zama labari ci shi ba ya haƙuri labarinsa ai ma wani wani da muka je muka masa wanka wallahi baiwa muka gaita da shi a kaza kaza kaza kaza kaga wannan aikin mutunci ko kuma yana da wani ciwon da ba a taba sani ba sai lokacin da ka zo ka yi wanka kuma ka zo ka mishi nasi ne sannan ka ana buƙatar umara yayin da za a je a yi mutum wanka a je a zabo a tabbas a sami wanda suke ake sa ran wato ba za su wato feshi mamacin ba daga baya kuma haramun ne in ma wato aka je aka yi zaben tumin dare aka je aka zabo mutum ba ana tsammanin ba zai su hutu ba kuma daga baya shi mai su hutu ne to kuma haramun ne in yaje ya da sirrin mutane to ya da da sirrin da bai halta ya da ba sannan kuma aka ce kuma a same kuma wanda suke sun san sun san wato ya ake wanka a shari'a ka aje a dauko wanda suke jahilai ne ba sai ake wanka ba ba kawai shi wankan wannan wankan kun ga matsala ce da fadi ya za'a yi ba da dama a fara a samu ku bangaren aduna to kwaje ku dauko wanda yake shi bai san abin da ba kawai dan shi babba ne a babali a da an fahimci cewa bai iya yin wannan wankan ba kawai sai a ce to ayi hakuri a san wanda iya wannan abu muhimmi ne kwarai da gaske sannan kuma a sami kuma a busara masu basira masu hankali kana ji a dauko yara masu gaigayin kai in kuma a cikin yaran za a dauko ta dauko da aka san yaro ne hankali wanda ba yaranta ba ta je yana yin wasu abubuwa wani lokaci ko da yaron amintacce ne amma in ba wai ya sama cikakken hankali cikakken hankali ba sai ga wani lokaci ya an ji ana kira kawai sai ya rika zamanin wannan wasu abubuwa da ana iya kiransa a mamaci ba ko mara lafiya ne ba ba mamaci ba ka zo kana janye mutum ba ka zuwa ba ka da dama ka zo kuma kana zuwa in ka je ka kunshi a wani waje kuma ka rika cewa ai da na zo zama sarki na kaza na ruwanka ai kai an ce ne amintacce ne shi aka aka dafa kai wannan abubuwa so maganar yawan surutu wannan bai taso ba tun da in yana raye da zai ji ji wani iri ba zai ji daɗi ba don haka to dole a kuma kiyaye mamaci wato a mutuncinsa filla fillan yadda ake daki daki yadda ake wankan malamai suka ce ya kamata lokacin da za a yi wanka din a sami wato safan hannu ko wani abu makamancin wannan a sami ko safan hannu ko sami wata yar tsumma wani zai ce wai ai shi yanzu an mashi mamaci babansa ne za a ce sai ko safanu a wannan akwai da lissa ake aka ce kai ai a wani lokaci cuta ta jiki ta cinye kuma kila communicable disease ne ma kila ce kuma akwai wasu abubuwan da kai wata kila ba za ka iya wankewa a lokacin ba in ka an lokacin za ka masa wanka amma in ka sa wani abin da in an gama za a cire kai ba ka huta ba kanka wannan kada mun ga tsanantawa kan wannan da an ce mutum ya sanya ya sanya wai safan hannu ko ya dauko wata tsumma ya ci gaba da yin amfani da shi a kaga wannan ba bai kamata mutum ya matsa ba sannan kuma daga cikin kima haka shine kare ma ya taba al'aurar sa kai tsaye sa in ka amfani da tsimma ko safan hannu to wannan kaga ba za ka taba shi al'aurar shi ba mutum ba a kai tsaye sannan kuma wanda zai kai kanka zai kare ka daga duka wasu germs wasu jarathim wasu kwayoyin cutuka wanda a kamar da aka sani inda mutum ya riga ya mutu ko ana sa a faɗa ko ba a sa a faɗa dai to kuma yana maraba da duka wasu kwayoyin cuta wannan haka haka ka'idar take ko muna son mu faɗa ko ba mu son mu faɗa haka ne yake sannan kuma malamai suka ce idan an sami shi wannan safar hannu din to shikenan sai a cire masa kaya gwargwadon wato sai dai za a bar gwargwadon abin da kawai zai a cikin shalaura tsakanin cibiyarsa zuwa zuwa wato wannan dinsa zuwa gwiwarsa shikenan sai a ci gaba da za a ci gaba da wanke shi dalilin cewa a cire mishi kaya shine hadisi da ke cikin as-sunan a hadisi lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah kun ga sahabbai suka ce hal hal nujarridu rasulullahi kama nujarridu mautana za mu cire manzala kaya kamar yadda muke cire mawatan mu kaga wannan yana nuna maka cewa shi sa cire ma saboda haka babu laifi saboda akai kololuwa wajen wanke shi mamaci a cire mishi kaya sai dai kuma a kiyaye mishi martaban wato al'aurarsa wani lokaci daga an samu wannan yafi kawai wani wanda ya kai ya kawo ba in an juya shi ya cire sai ya sake hawowa wani lokaci ba ka ga an manta ba da yaba kawai a ci damu ka mamaci haka ba mutunci in mutum ba ya musu ne ba ji daɗi ba in matarsa ne ba zai ji daɗi ba in mijin ki ne ba za ki ji daɗi ba duk wannan babu ba mutunci saboda haka a sami wani abu mai dan kau da dan karfi kuma a daura sosai wanda zai iya zama ya tarme shi ugun nasa sosai wanda zai zama madari ne sosai ya tarme shi ugun sosai wanda ba zai zama ana jujjuya shi kuma yana samu kuma wani bangare na al'aurar sa yana bayyana ba wato a dai kiyaye mishi al'aurar sa wannan shine malamai ke magana sai malamai suka ce kuma wato wannan in aduwa ko cikin littafin risala za ku ga amir sala ya zo da magana mai kyau inda ake wanke mabaci shi kansa shine ke cewa sai a fara da wato in za a wanke mamacin kamar yadda kai ma yanzu zaka wanke jaraba ana shi aka fara da gabanka to kuma shi ma mamacin a fara da wato gabansa da bayansa amma in zai fara a fara kawai da baya tunda shi gaba bai daukan tsananta shi kuma shi kuma mamaci tunda ya riga ya mutu jikinsa ya saki to an fi sa ran cewa wato kila dubarsa akwai tsananta a ciki saboda haka suka ce a fara da shi da shi wato dubarsa misali yake cewa wa ya asiru batnahu asran in zai zo zai wanke to a dan matsa wato cikinsa a hankali amma dai a matsa dai da kyau sosai din kuma ba wai matsawa yanda zaka ga ana yi ma ana yi ma wanda za a fida ba kai a dinga nushi kaga wannan nushi ai ba za ka ai ba za ka so ana mamaci irin wannan ba zaka ga wanda suke su aikin asibiti ko su ba da yake su kaga saba da mutuwa babu ruwa su sai ga mutum ya mutu kawai suna mushi wani wani ɗauka haka wanda ba babu mutunci a ciki ko ka saba ko ka saba gari dole ka zama ka ladabi mawata mawata a kaga ana aka ce mutum ya matsa kuma matsawa ba sai da musu ta'addanci ba saboda yin mamaci ta'addanci yana yana mace kamar yi mushi ta'addanci ne lokacin da yake da da rai sannan kuma sai wato sai sami shi wannan hangulan da kuma tsumman da zai amfani da ita wata tishu wata kila da yanzu da tishu da ila yanzu muna da dan abin nan da wani lokaci yanzu ake ba yara amfani da shi a akwai manya wise ko yawa wanda ake dan sa ma yara haka wani lokacin sanyi ba sai ba sai an musu amfani musu amfani da ruwa ba wanda kaga kai wato kai waye a sa a sa dubran nashi haka a dan tsaftace shi to wannan aka gama sai a ka a bishe ruwa kuma da karshe tunda ana buƙatar ruwa ta ko ina idan an gama kuma shikenan sai a canza wannan wannan ta gama aiki ita wannan shi wannan wato shi safan hannun sai ƙara sa wani sannan kuma sai ya ci gaba da wanke ɓangarorin jikinsa ba za da kamar yadda fara a nan dama sannan hagu sannan kuma ya mushi alula alula ta sallah in ya zo suka ce ya ya sanya hannunsa akan wato tsakanin labbansa da kuma haƙoransa ba wai ka ga zai kuskura baki ba don haka sai dai ya sanya tsakanin labbansa da haƙoransa ya dai iya abin da iya haka alaman dai gashi an yi masa iya abin da za a masa sannan kuma sai a sami a dan tsumma da dan ruwa a ciki sai a dan sa mishi a dan a dan hancin sa tunda bayan da za a yi aje a fara mishi abu haka ba ban mace bane zaka ce ta to kuma zaka ce dai a dan sa wata yan nan kyalle sai a sanya mishi jikakken kyalle haka a cikin hancin a kaman hancin sa guda biyu sannan kuma an gama kuma sai a wanke kuma ragowar jikin nasa baki daya a game shi da ruwa baki daya a wanke kansa kuma a wanke mishi gemu namiji ne mace ba ita kuma a wanke mata kanta haka sosai haka yadda za ta zama ta fita a muka yi mun yi magana akan yanayin sabanin malamai akan yanke kumba da kuma wato gashin gaba da sauransu wasu lokacin malamai suna ɗaukar wannan makarufi ne wannan mashi mashhurin mazhabin mu malikiya kuma shine galibin abin da ana suka tafi zuwa gare shi da daga cikin malamai wasu daga cikin dai anabila da shafi'iyya sun jawaza sun ce a iya yankewa ta ba dai magana mafi inganci wannan ba bai kamata a yake ba waɗannan abubuwa dai ya kamata a kyale mamaci su yanda ya rasu a haka to je lahirar sa haka malamai sun yi sabani akan taje kai za mu ƙara magana akan magana taje kai za a iya za a taje mishi kansa ko ba za a taje ba abin da ya fi magana mafi inganci shi da ana iya tajewa din kamar yadda wannan shine magana Imam Shafi'i kuma da sauran ma'aimatul arba'an in ba Imam Ahmad bin aka yautar waya a fuzge dukkan na kamar baya so ita ma inda tahqiq za mu ga kamar ba ba cewa yake baya so din gurin ba amma taje wa in za a yi za a taje ne a hankali haka ba wai da karfi ba ba da karfi ba in kuma mutum da karfin gashi to shikenan a dai mishi yadda zai ne gashin zai zama an zama lafiya da gashin ba wai inda ana cajewa kuma ana ganin sauran abubuwan suna faɗi ba na mu sake magana akan wannan matsalar insha Allah a gaba yanzu ah to da wannan shine inda mazana ya faɗa cewa ana yin shi wankan gawa to in sai amsa sabi guda uku idan a guda biyun ya fita to na uku kuma sai zama an cika sunna cika makin sunna itar kenan kaga akwai al-inqa akwai al-itar kamar da muka faɗa idan kuma bai bai wanku ba sai da aka yi guda hudu to sai a ƙara guda biyar cikin sunna an samu al'ita da al'inka in kuma bai yi ba sai da aka yi guda guda shida to sai a ƙara na bakwai ya zama cikakken na bakwai ya zama al'ita ana da bukata ya zama wuce in kuma duk an yi wannan saboda yanayin jiki da sauransu bai duka bai abto sai a ta samu shi yadda ake ganin har sai an ji cewa ya wannan ya tsafatu amma a rika kirgawa duk da haka in an zo in cika aka yi to ana gamawa kuma sai a ƙara guda ɗaya sai zama mara shi kuma shi kenan sai zama a ta an samu wannan wuce gida ka wanda kamar yadda shi a hadisin yake nuna ba zalada ya ce hamsan ya ce salatan au hamsan au saba'an wannan raddi ne ga imam malik da yake cewa shi al'adar adar la mafhuma lahu a'a tunda mazala bai ce ɗaya biyu uku hudu biyar ba da ya ce ɗaya sai bai ce biyu ba sai ce uku a afwan da ya ce uku sai bai ce hudu ba sai ce biyar haka mara da ya ce biyar sai bai ce shida ba sai ce bakwai yana ina nan cewa wannan mara mara da ake da aka faɗa to baka suri ne ana bukatar sa sabani shi imam imam malik da yace anan ba wato wannan adadin ba dole bane kawai a wanke shi to wannan magana ce marzuhiya maganar malamai ita ce wacce take tafi inganci to sai wannan gaba na karshe na hadisin ta ce waje Allah ra'asa talatata qurun sai muka sanya gashin ita wannan Zainab din tufka guda uku mun yi magana akan cewa ruwayoyin sun zo da lafza mabambanta a nan ta faɗi yanayin tufka guda uku a wata ruwaya ta ce mashaq maha wato sai muka sai muka wato almashqu daga mashaqa yamshuqu mashqan almushq almushq shine wato shi kuma din matajin kai din almashqu shine taje kan sai take cewa sai muka taje kanta da muka taje sai muka muka muka kitse shi kitsewa uku wa zafarnaha talata to imam ahmad shi yana daga cikin malamai wanda ya ga kaman wannan lafazi na mashaqmaha tajewa yana ganin a'a sai taje da ake magana shine kawai kitso amma ba ana ba a maganan wato kawai an an taji saboda tajewa wannan yana ganin bai dace da mamaci ba amma dai mu dai muna da lafazi guda uku manya da suka tabbata a hadisi akwai abbafaru kitsewa wannan ya tabbata a lafazin wannan hadisi din abbafarnaha talata sannan kuma akwai almashku wanda shine Imam Ahmad ke magana akwai magana kuma ja'alna ja'alna ra'saha thalathata qurun muka sanya wato shi kan nata tufka guda uku a in aka ce tufka guda uku shine wato bangarorin jeffan dama da haulin ta haulin kan inda za mu iya cewa kaho ina mana da kaho to za a tufke wurin sannan kuma sai a zo kuma goshi annasiya goshi shi ma sai a zo a tufke shi kaga ayi guda uku kenan sai kuma sadlul ash-sha'r min al-khalf shi wato gashin da yazo ta nan baya da da gashi sai a sake shi shikenan wato shi na gashin na bayan ba za a turke ba abin da ake so ko a turke shi ne na gefen da kuma na goshi wannan shine abin da abin da wato aka samu daga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan wannan zai sa ka fahimci cewa ko da gashin a kitse yake a lokacin da ake mata wanka to wannan ya kamata a kwance shi sai a wanke shi in an wanke kuma sai a zo a tafki wanda wannan shine magana na malikiya kuma imamu shafi'i ibn al-munzir isa ibn rahawiya sun faɗi wannan maganganu duka kuma suka ce in an gama kuma sai a zo a kitse shi kitsewa uku yanda manzo Allah ya faɗa kamar yanda wannan shine magana na al-aimatu talata magana Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad afwan duka sun ce za a yi kitso Imam Ahmad Imam Malik Imam Shafi'i duka sun ce za a yi kitso sai dai Abu Hanifa da Al-Auza'i suka ce a ka a kitso so suna ganin kitso wannan in aka ce za a kitso ai dole sai an taje tajewa kuma su kuma suna ganin wannan kamar ka finci ne wani gashi na wani abu ne na mamaci wanda su ba sa son wannan kamar da muka faɗa cewa abu ne sananne wajen malamai su dole abu na mamaci ba su abinci ne masa shi imamu ahmad wajen maganar shi kuma wato tajewa nan mun yi maganar kitso ne amma maganar tajewa malamai suna da saɓani akwai abin da ibnu kudama ya yi kaso daga imamu ahmad cewa ya yi istinkari ya musanta cewa bai kamata ruwa da jikin na mashabmaha mun taje mata kai mashabba ra'sa ha bai wannan ina ganin wannan riwayar ma'anar mashabba shine wato baharna mun yi kitso amma ba yana magana mun taje ba haka shi imamu imamu ahmad ibnu qudama yace wannan istinkarin da yayi riwayar mashabba yana nufi zuwa ga cewa tawilin mashabba a wajen shine baharna mun yi kitso ba ba wai tajewa a dauko kuma ana tajewa ba haka imamu imamu ahmad shi baya son a sa kuma a taji to ibnu qudama wannan fasan da imamu ahmad to wataƙila haka ne saboda shi ya san mazhabin imamu ahmad wataƙila kuma zan ba haka bane a ya zama imamu ahmad anan ba yana nuni zuwa ga cewa dungurgun ta ka a taje ka a taje ba shi da abin da imamu ahmad anan yake magana wataƙila yana maganan wato tajewa mai tsanani amma wannan baya kora kuma tajewa wanda yake akwai sauci a ciki ta yadda za a yi shi a hankali ai kaga hatta yayin ma cikin mamacin ma an ce a matsa matsawa amma kuma kar a wuce gwada yi to shi ma tajin aka ba taji a hankali ba na tsammani ba Muhammad yana nufin wai ka a taje baki da tunda har ya tabbatar cewa za a kitso to ai kitso kun san wani abu ne wanda mata za su kitso wai sun taje sun taje kan koya ne sai haka Imam Ahmad kuma ya ce gurguma ya san kitso to kaga za a ce ai ai tufke kuma tufke wanda ba bai kyau ba saboda haka ba na tsammani Imam Ahmad dan yana maganar cewa gurgun baya san kitso tajewan baki da sai dai yana maganar baya san tajewa bai tsanani amma at-tasrihu rafiq wannan babu babu laifi insha Allah ta'ala kamar yadda wannan shi ne Imam Shafi'i ya faɗa a cikin kitabul Umm yace at-tasrihu rafiq akhaffu min min al-ghasl bis-sidr yace ai nan tajewa wanda ke a hankali ba mai tsalli ba wanda akwai sassauci a tajewa yafi akan wato a ce ya lokacin da aka zo za a wanke shi a wanke shi da da da da da magariya tunda ai an sa magariya a cikin aka dauko za a dan dinga dinda cikin sa to wannan tsananin da za a dan dinda shi ai ya fi tsanani akan abin da za a ce wai a zo a taje masa kansa kan hankali ne za a taje ko a taje mata kanta in ta mace ce sai haka imamu shafi yake cewa shi yana ganin at-tasriful khafif tajewa wanda yake bai kai ya kawo ba dan kankani wanda yake akwai laushi a ciki akwai sauki wannan babu laifi kuma wannan ya fi kama da mazhabi imamu ahmad gaskiya imamu ahmad inkarin da yayi shine wato tajewa mai tsanani amma ba wai tajewa mai mai wannan ba mai wanda yake mai sassauci ba mun karshen hadisin tace waje an na rasa talatatu qurun sai muka sanya gashin kanta muka tafke shi tufka guda uku wasu daga cikin daga cikin kaman malaman ahnaf daga cikin malamai kaman ahnaf sun hujja da wannan bangare na karshen wannan hadisi suka ce to kaga yana nuna cewa wannan umma zai ijtihada sa ne wala kitsewa ya ce ta mun faɗa cewa ya tabbata riwaya daga Hammad ibn Salama daga Ayyub as-Sikhtiyani daga ita Hafsa bintu Sirin cewa manzala ya ce ya ce waj'alna ra'saha thalathata qurun sanya kanta tufka kuma kanta tufka guda uku saboda haka ya tabbata cewa maganar manzo Allah ne wannan ba ta bata ne da raka kanta ba a to kuma ba za ka fahimci haka mushi kattar hadisi kamar da malaman hadisi ke cewa shi hadisi guda daya da yake bada labarin abu daya in ka tara su waje daya ba to ba za ka fahimce shi ba to su a hana su suka yi hujjar hadisi guda daya na a can da ake cewa sai ta yi kaza amma ba su samu tsinkayi akan ragowar bangaren hadisin da ke cewa ba zana ne wani da wannan saboda haka sunna shine wato mamaci musamman mace musamman mace ana muke magana in aka yi za a mata wanka sai a samu kanta sai a tufke tufka guda uku shi kuma namiji kaga shi baya bukatar wannan kaga sai a wanke shi baki daya yayi insha Allah ta'ala to wannan hadisi ya kare sai dai akwai masail kaman guda biyu da suke suke da alaka da babu mas'alan farko shine tunda ana magana ne akan wanka ya za a yi mamaci mace ko namiji in suka mutu a gewaye da su kuma akwai akwai ajami wanda suke baki ne daga a wajen su bai halitta su ga al'aurar su ba ba maharaman su bane ya za a yi da su ko kuma mace ma ta mutu ko da cikin maharamanta ne amma kuma maza ne a wurin ba mijinta to ya za a yi a sana kuma sai magana ta ta biyu lokaci ya bayi wata kila shi maza mu dan tattauna ko yaya shine magana akan hukuncin wanda yayi wankan yayi wankan wanke mamaci ya mishi wankan gawa wajibi ne akan shi sai yayi wanka sannan kuma magana kuma shi ma wanda ya dauke ta tunda shi ma dai reshe na wannan matsalar sai ya alula saboda hadisai da suka zo a wannan babu insha Allah za mu tattauna nan masayin din malamai sun yi sabani akan wato mamaci mace ko namiji su mutu amma a gewaye da su wato ba babu haraman su galibi in kun lura makasudi da ke sa in kayan lura da shari'a hikimar shari'a da ta yasa aka ce a yi wankan gawa su zalle ne guda uku kwarara na farko dai akwai janibi na yin ibada da wankan janibi na ta'abbudi aljanibu ta'abbudi wato cewa mi tunda ai kaga inda aka ce ayi wankan ba a ce baka ayi wanka kawai sabulu ko na ba tunda wa sabulu haka shi ma zai yi amfani amma sai ba ce kawai za a samu wani abin da yake a sai aka maka wankan yanayin ya sun wankan tsarki wani yana wannan wankan bauta ne kenan wannan shine wato maksudin farko shari'a tana buƙatar ayi a sama dada umarni ne ubangiji yayi cewa ayi wanka sannan kuma ba janibi na biyu kuma shi al'inqa shi ne wato a tsabtace shi mamaci ɗin janibi na uku kuma shi ne shimbul bashara min al-hasharat shi jikin naka kuma a kiyaye shi daga kwari yayin da aka binne shi shi za ka ba a ce a sa kafur a sa kaza janibin cewa a tsabtace shi shi ne cewa da aka yi a sa asidir ta za mu fahimci wannan hikima da aka ce a sa bagariya kaga zai ƙara kame mishi jikinsa sosai kuma duk wani dattin jikinsa ya fita cewa kuma a sa kafur to kaga wannan yana nuni zuwa ga wato koran duk wasu kwari sai ka wannan shine makasudi guda uku in ka fashe wannan makasudin to wannan sabani zaka fahimce shi inda inda malami suka nutsa a cewa idan aka samu waɗannan makasifin guda uku za su iya ba za iya cimma wato ba za iya yi su baki ɗaya ba to ne za a gabatar misali idan aka zama ba za a iya a shi janibin ta'abbudin ba za a iya ba to shi ne zai saraya janibin ibadan ibadan wanka ɗin zai saraya ko kuma janibin na a wanke shi ya zama an wanke mishi jikinsa ya fita ko kuma janibin a kare mishi jikinsa da kwari wanne ne da a fara gabatarwa a wannan abubuwa guda uku wannan shi yasa malamai za ka ga sun yi saɓani akan wato wanda ya mutu a gewaye da shi babu babu wanda suke wato maharamansa ne imamu malik a cikin almuwatta yake cewa idan aka samu mace ta mutu babu maharim ɗinta wanda suke maharamanta sun gewaye ta sai ce yun mimat to a mata taimama kawai fa musu habi wajen ya sai a zo a shafa da ta kasa a shafa mata fuskanta waka faiha min sa'idi da kuma hannunta guda biyu a mata taimama haka imam malik shi ya faɗa kaga wannan wai mudakala ce kawai a nan kaga kamar yana nuna cewa za a iya takaituwa akan akan wato hannu guda biyu kawai alkafu alkafu shine wannan shi daga nan zuwa nan tafi hannu da kaga shi ma malik shi yana ganin daga cikin ra'ayinsa yana ganin za a iya takaituwa da zayin taimama kawai da tafin hannu wannan ya rawaya ta ce motsa sabani wanda ke cewa shi dole in ba a kai gwiwa hannu wannan ba a jide ba a zin sai hannu ba ka tsaya wannan yayi wannan rawaya ta malik tana nuna zuwa zuwa haka almuhim dai imam malik kaga yake cewa idan mace ta mutu babu wani maharamin ta tukai a mace ta gama abin ta haka ya fada imam shafi'i shi sai ce a a wanke ta shi kaka imam malik ya gabatar da bangare na wato wato in ba aka rasa ruwa kawai na a taimama shi kenan to ita ma a mata haka a ne kiyaye jarumi na ta'abudi da jarumi ta'abudi shi ya kiyaye ya fi karfi a wajensa in an rasa to jin da aka ne ka a ce ba a yi baki komi ba ba yi bangaren ibada din rabuwa kuma bangaren jikinsa da kuma kare mashi jikinsa daga wato kwari to da a kyale shi kawai sai da ba dai za a yi iya abin da za a iya ne ihtiyaban abin da ubangiji ya kadara shi zai faru shi kuma imamu shafi sai ke cewa a'a a wanke shi amma da a wanke amma da tufa a wanke mamacin da ya mutu babu wani maharamansa a wajen da ya kamata ta tafa shi mu kaddara mu ce namiji ne shi a wajen kaga namiji ai ma za su yi mishi wanka wannan amma sai zama da ya mutu sai zama mata ne a wajen shi kuma ko kuma macen da ta mutu sai zama kuma maza ne a wajen kaga ai an samu iskali kwarai da gaske to shi imamu imamu shafi yana cewa a'a to a bar su cikin tufan su sai a musu wanka a haka kamar yadda su ma su ma wato sahabbai suka yi maza da ta sama wanka a haka haka imamu shafi ya faɗa kamar yadda yake ya halatta jima da masu suka ce kamar yadda yake ya halatta a yi magani to shi ma halatta kuma kuma a zo a ce dan mutum ya mutu a kiyaye mishi wannan baka su dai na shari'a guda uku duka Allah ibn Sa'ad daga cikin malamai tsarin zuwa Imam Malik shi sai yake cewa a kawai a ji abin ne ba tare da wankewa ba cikin ma ka ai wanka ko ka a ce ma kawai a ji abin ne tunda in aka ce mace na maza maharamta su zo su taba ta aka ga an kita alfarmanta tana raye bai halta a kita wata alfarma balle kuma ta mutu sai wannan ya bayu wanda ke da zuciyarsa akwai wani rashin lafiya kuma ya zama ba haka ake bukata shi ma haka namijin ya mutu sai dai mata suka gewaye shi to shi ya lalat misa da ta kawai to a ji abin ne kawai a ji abin ne su haka to wasu daga cikin malaman malikiya su sun jawaza cewa mamaci idan ya mutu mamaci idan ya mutu wasu daga cikin maharamansa kamar uwarsa ko yarsa ko yar uwarsa ya hata su wanke shi ya hata su wanke shi kamar yadda dama can ai ya hata su tsinka ya zuwa ga wani bangare na aurensa ya hata su zo wato su zo su ganshi lokacin da bai da kaya sai dai kawai wato wando a cikin misali inda kawai za su gani ba bai hata su gani ba shi al'aura al-mughallaba al'aura tsakanin cibiyar zuwa zuwa wato gwiwansa kaga wannan al'aura ce wacce take bai halatta su su gani ba in ba matarsa ba saka ce to kaga anan tunda ya halatta su ma ƴan uwan nasa mata su ga wannan jikin nasa shikenan su ya halatta su wanke shi wasu daga cikin malaman malikiya sun faɗi sun faɗi sun faɗi wannan magana din wannan kuma magana ce da ake amma suka ce a sanya dan wani riga haka wanda su suta daga sama a sanya wata ‘yan riga zai sutunta shi wannan mamacin daga sama maharamansa ya ko uwa ko ‘yar uwa ita ma misali mace ce ɗan uwanta mahaifinta ko wani maharaminta ko ɗanta sai zo ya wanke ta amma ya tare da haka kuma a kiyaye wato alfarma al'aura sai a sa wani abu a kan al'aura ɗin sai a suturce shi wannan magana ne imam malik cikin mudawwana ruwaya ce daga imam malik shi ma a cikin mudawwana cewa maharim suna iya wanke mamacinsu ko da an sami bambancin jinsi kuma sabani imamu shi al'ashab da cikin malikiya shi ya riga ya saba yana cewa kawai a taimama din kawai ko da maharamai ne to amma dai wannan abin da yake ya fi zama daidai a manganin malamai duba da wannan makasudai da muka faɗa manufofi na shari'a guda uku da muka faɗa na cewa abin da ake so a kiyaye shi ne janibin ta'abudi da janibin bauta ta hanyar wanka din da kuma janibin a kiyaye a tsaftace shi mamacin da kuma janibin a mushi wani abu da za a kiyaye shi daga kwadi to idan mu lura da haka sai mu ce to wannan ya halatta musamman muharramai su wanke wato mamatan su baki da yawa mutlaqan baki da su wanke sawa'un mata ne kuma za su wanke din kawai wannan yayi tunda ya halatta su samu su tsinkaye akan al'auran su a lokacin da suke raye da abinda kuma mutum lokacin da mutum da yana raye ya halatta a masa to bil ahara kuma a ce kuma ya halatta kuma lokacin da ya mutu wannan babu laifi kamar yadda yayin da ba su lafiya ai ai wasu ke jinyar su yan wasu ke jinyar su yayin da zai bawali zai waye a shi za su jinyar su ne saboda haka to a ce ya halatta wannan in su mutu to wannan ya shine zai zama mafhumul aula wannan ya halatta amma wanda ba haramai ba wanda ba haramai ba to da amma shi ne sabani yafi tsari akan su suka ce mutukar dai ba su ba amintu da su ba ba amintattu ne ba to wannan gaskiya akwai matsala a dai wani abin da zai fi zama maslaha mu ce misali in yanzu lokacin zamani da yanzu a samu wata na'ura ta je ta wanka ko wani abu ko kuma ku dinga hasawa ruwan kuna kuna dan amfani da wani dan ciyo ko wani abu ku yi amma da tufa a jikinsa baki daya wannan ya fi alheri akan wanda ba amintacce ba ka sa kawai ya kwaye ma dan uwanka ko wani wanda ke wato kana ta cewa a kansa ya kwaye mishi kaya kuma ya zo ya ce zai masa wanka saboda a kiyaye in a masa wanka din ko da ta hanyar ala wani wata na'ura ce ko wani abu wannan ya fi kaiwa kusa zuwa ga a kiyaye janibu ta'abudi din janibu ta'abudi shine janibi na bautan ubangiji cewa ubangiji yana bukata wanda yake ya mutu ruwa wani hatta ɗaya daga cikin sahabbai da suka rasu ai da ba a mushi wankan wankan janaba ba ruwa wasu daga cewa sun nuna cewa an ga ruwa yana bulbula daga daga shi wato wannan dinsa har aka ce mala'iku ne suka masa wankan janaba wanda ke nuna cewa wannan wanka din yana ana bukatar sa kwarai da gaske tunda kun san wanda je mutu a a wato wajen jihadi kusa shi ba a tsayawa a shagatu da sai an masa likafari yadda aka saba akan wanda ya mutu yana cikin gida to wannan ya bayi kuma sai aka ga kuma wani ruwa a jikinsa da sauransu to ashe da wankan janaba ne a kansa mala'iku kuma sai suka je suka masa wannan wannan wannan gata din a saboda haka wannan shi magana da ta inganci akan cewa mutuka koda ba maharaman bane mutuka amintattu ne to a basu su mishi wankan shafa alheri ko da za ka sa kaya a ciki in kuma ma amintattu ne a to a bari tunda dai har ya halal ne a tama mace ta duba namiji idan macen ita likita ce ko namiji ya duba mace idan shi namijin likita ne an ya halatta kuma ubangiji ya halatta a rayan kuma a samu tsinkaye a kona al'aura ne misali to kaga wannan bil aula shi ma kuma a zo a ce in sun mutu in ana sa a kiyaye waɗannan makasudan shari'an guda uku makasudi na jalibin ta'abbudi jalibin inqa da kuma hifdul bashara min al-hasharat to wannan yafi akan a cewa za a bar mamaci ya tafi kushewansa din gurguma a masa wannan gatan ba gaskiya ni ina ganin wannan maganar malamai da ake mimma kamar bai da karfi a dai wanke shi din a wanke shi koda wani in abu tatu ne koda zai bayu ya zama an sutuce duk wani bangare na al'aura din mukallaza to a yi a yi din mace ne misali har gabanta wajen kirjinta da sauransu da a sutuce shi namiji tsakanin gwiwarsa da da suturce in kuma an samu wanda zai iya yin wannan kuma abu ta tsakanin mata ko ba za ta shike na wannan kaga an riga an huta insha Allah qa'idan dai shine ma jaza fi'luhu lil ajani fi hayatihim fa yajuzu fi'luhu lil mayt lil hajat ala takhus bil mayt wa maslahatihi da abu da ya halatta mamaci yana rayi ai masa ina da wanda ke rayi a lokacin da yake rayi ai masa in bai da lafiya wani wanda ba muharraminsa bai zo ya ga tsinkaye zuwa ga al'auransa saboda bai da lafiya ko na makamacin wannan abin da ya halitta a bishi a raye to in ya mutu to ya halitta a yi masa wannan ita ce ka'idar saboda me saboda a kiyaye musu waɗannan makasudai guda uku manya na ji lokaci ya yi ko lokaci ya yi ko to bari mu ƙarasa sai mu bar matsalar wanda ya ɗauki mamaci ɗin sai mun zo insha Allah Ummu Abiya take cewa falamma faragna a lokacin da muka gama yi ma ita Zainab wanka azannahu sai muka gaya ma manzo Allah muka shelanta mishi cewa gashi mun gama wanka fa aqana haqwahu sai ya bamu wato abin da yake daurawa madaurin sa da yake daurawa tufan sa fa qala ash'irnaha sai manzo Allah yake cewa to ash'irnaha bihi kuje ku sanya mata wannan wannan wato rigan da ko wannan tufantawa ku sanya mata ya zama shi'ar a wajenta alhiqwa shine aliza shine wato abinda ake sawa daga kasa tun daga kugu zuwa kasa to wannan shine aliza wani zani da za a daura haka to zalla sai dauko wannan sai ce a sanya a nade ta da shi amma kuma ya zama shine wani da zama shi'ar mata ash'inna ay ja'alna ij'aluhu shi'aran laha ku sanya ya zama shi'ar shi'ar shine kamar singlet wanda yake taba jikin mu kai tsaye a mazalla yayi wannan saboda samu albarka malamai suna magana cewa to har shin za a dauka daga wannan magana na manzo Allah cewa halaccin kowane uba ko uwa yayin da wato wani mamaci wani dan su ya rasu sai su ce dauko wani riga da suke sawa a jikin su su ce to aje wannan tufan dawa shi yake son a sa mishi a a jiki za a iya dauka a wannan ko ba za a iya dauka ba to wannan zai gini akan tambaya kamar haka shi wannan aikin da manzo Allah yayi ne a matsayin aiki na annabi mahaifi mai rahama ko kuma ba zai mahaifi kawai yayi idan mun ce yayi da zai mahaifi kawai ba ba zai annabi ba to kaga yanzu wannan sai mu ce to wannan shikenan mutum ya iya zuwa yi idan kuma muka ce a wannan yayi da zai annabi kuma mai rahama mai jin kai ga wato wannan dinsa kun ga hatta shi ma hadisin Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ai cewa yayi manzo Allah ya bashi taguwansa ya je sanya masa to magana mafi inganci wannan bai kamata a dauka a dauka a ce za a bar ma kowa da kowa ya rika yi ba amma kaba sai sai ya buɗe har kofofin surkulli kuma ai abu ne sai ne cewa maza Allah tufansa ba ma mamata ba har rayayyu suna samun tabarruki da tufansa da jikinsa da komi nasa saboda haka ba wai abin da matsala shi yayi bayan da matsala shi ya bada wannan tufan nasa ai ana sara za a sami albarka din kwarai da gaske fa inna albaraka marjuba ita albarka ana ana ana ana saranta to yanzu kuma wanda ba shi ba to wanda za a tsaya ne a ga sauran sahabbai sun yi irin abin da matsala yake yi din ko ko ba su yi ba kamar Abubakar kamar Umar kamar Uthman kamar Ali sun cigaba da irin yadda matsala yake yi ko ba su cigaba ba a iya ni abin da na sani ni ban ga ban ga wata ruwaya take cewa sahabbai sun cigaba irin wannan aikin ba saboda haka magana mafi inganci baka da dama kawai ka ce wai dan wani mamaci danka ya rasu ko danki ya rasu da kike da dauko wani tufan kyawai a sana shi da balle abin ma ya zama ya fantsa ba wani wani mutum ya rasu shi wani shehi ya je dauko wani rawanin sa ko wani abin da yake sawa in ci aje a nade shi da shi zai samu albarka in aka bude wannan babu kaga bude babu shari ba tunda shi yanzu dai wannan shi shehin da zai ce a ji a sa shi ko rawaninsa ko wani rigansa ai albarkansa sa rai kawai ana sa rai sa rai shi ake shi wa albarkan mazala tabbatacciya ce sannan kuma mazala wato ba mu ga Abubakar da Umar da Uthman da Ali ana musu irin abin da ake manzo Allah mare yanda duk wani abu na jikin su ana cewa bari in ta a jikina in kaza an samu albarka ba samu ana wannan ba saraka wannan sai ga daga baya ya bude kofi na na shirka da kuma wato kuzar tauhidi baki daya haka mu muna ganin wannan in ba daidai ne ba mutum ya ce wai zai dauke wannan aiki na manzo Allah a matsayin wai sunna na mahaifi da ɗansa yayin da ɗansa ya rasu ko kuma ɗa da mahaifi yayin da mahaifinsa ya rasu ko kuma shehi da ɗalibi da muridinsa wannan duk ba daidai bane insha Allah ina ganin sai mu da yanayin lokaci sai mu tsaya a nan idan muka zo sati mai zuwa sai mu ka tattauna mas'alar wanda ya dauki yayin mamaci wanka yana da akwai wani abu a kasa ko babu insha Allah ta'ala salamu alaikum na'am na'am na'am ina ma wannan shi kaga ai kafur ai kaga wannan tsaftacewa ne amma sai shi mazala sai bai fara cewa a yi wannan ba sai fara cewa a yi janibi na dan ibada ne za ga wajen in an janibi na ibada kuma a taron lokacin za a janibi na ibada za a hada shi da asirin magariya kaga wani shi kuma na saboda tsaftace mishi jikinsa shi kuma kafin kuma saboda kiyaye mishi jikinsa daga kwari eh wannan shine abin da ya kamata insha Allah ta'ala eh an kware da gaske kware da gaske eh na karshen ne dai kawai za a yake sa kafin shi ma wani ya gani zai tsittar dan wasu tattararruka ko wani abu wanda ake sa za su kare jiki daga duk kwari wannan babu laifi duka wannan yayi ba sai kafur din ba sai dai kafur galibi yana da wasu abubuwa da sauran wasu abubuwa da za a amfani da shi za ka su ba su da shi so kafur din kafur din ka ce za a basu baki da insha Allah na'am wa alaikum salam na'am yayi yayi saboda wannan kaga gaya kenan wajen abu na ajin da shi aka sa wannan kakken abu aka gaya wajen arihim sha al'awarsa wannan ma ya ba fi da za a ta dan juya shi to kuma juyawan wani zaka ga wajen wankan wai ana jin kyamkyami wai sai a ji a samu wani waje can wanda yake jama'a suna wucewa ko suna hanga gashi ana wanke gawa haka ba daidai bane duk da za a wasu ana cewa ya kamata kowane masallaci ya samu bangaren masallaci kusan da ban daki a sami inda za a rika wankan gawa to amma kuma ba daidai bane kuma waje waje da doyi ko ku samu mace aure ba daidai bane ya kamata in za a yi wankin gawa a wanke wajen in kuma duk arsa ba zai yiwu ba to sai a je sai a je a samu inda za a samu za a musu sura baki da inda dai ba za a musu adalci ko yana mace ba wani za a gani a ta wani gidansa ne ba amma kawai sai a zo kuma wajen gidansa a ce za a ko kuma kusa da ba za a kashe ɗakin sa kuya inda yake sa wanke shi ba ba gidansa ba ne dan kawai ya kyale ya kyale muku ci gado kuma sai ku mushi ta'addanci ka kwata mu ka kwata musu kafirci kaga ai wannan shi yasa wani lokaci ma da in ba da in mutum kana jin keta ma sai ka ce mafi ci cinye dukiyar sa zai kyale su sai su yadda su in ba ka ba a ce wai wai mutum ya mutu daga cikin iyalai mata ko yara su ce ka kwata musu kafirci wani wulakanci ne wannan mutum ya mutu a ce ba za ku dan in ma in kafin duka zai lalace ma ya mutu sai me sai ga ana ta tantama wa da motar aka dauke shi kai Allah kiyaye galibi abin da ake wannan saboda a kiyaye hurma na mamaci abinda a lokacin sanyi in aka dumama kai ma in za ka yi aka na bukatar ka dumama to shi mamaci ko da abin da za a kiyaye za a mushi yana raye ana bukata a kiyaye mushi na alfarma yayin da za a kai shi to shi ake cewa a dindima ai kaza ai kaza ai kaza saboda kiyaye mushi wannan alfarma wannan shi yasa ake kuma yana da kyau kwarai da gaske ka ji a samu wani wani ruwa dukan kara a dinga a ne yaran fara fara ba mace aka ga duk wannan an kita alfarman sa a kiyaye kwarai da gaske mamata suna da haƙƙi akan mu yana shi ne haƙƙin haƙƙin su na ƙarshe akan mu na mu yi musu wanka mu kyautata kuma lakafa ne su kuma a biya a kai su wanda za ka ta kan da kafani din wai kuma sai a zo ana husuma tsakanin wai iyalansa kai iyalai suna yin abubuwan da suke so wallahi abin wani lokaci in ka je abin da ke faruwa ba shi da daɗin ji mutum ya far muku gado kuma miliyoyin kuɗi kuma kuma kuna mushi wulaƙanci wanda ya rasu ba za ku bari ma sai ya ɗan jima ba ai sai ku bari sai ya yi jima akan gadon kuɗin fara rigima amma tun da ya rasu shi kar kansa shi kaɗai a fara mushi wulaƙanci a fara cewa kaza ba za a siya kaza ba kaza za a siya ai wannan kaga abin ya yi tsaye ni ƙwarai da gaske shi yasa ba ba tsayawa a dinga damuwa da wani da wani da wasu masu gado a ce sai an bar musu wasu wasu kudade da yawa kamar musu ai kai ma ba gadon kace kamar musu su ma su su zo su taba za su taba in sun samu in ba samu ba shikenan ka huta ba kanka abin da kuka ji Allah ya ba mu lada da shin akwai wani hadisi da ya fi ta kace na na kai na kuɗi na fita kuɗin masallaci kawai shi za ka samu da shari na kawai na sai ka saka da ba ka yi wannan
a ya kawai da ya take lusi ko da misali mukaddara yayi rakatul fajr a gida in yi ta take zo masallaci ya riga ya zo masallaci alfar masallaci ka sai kiyaye sai ta yi tilmasiri wanda ake cewa na gashi da masallaci wannan shine abin da yafi inganci kar ya zauna illa iya kare malamai sa kun sa sabani akan awqatul karaha lokacin da ake makaruhi ne kamar bayan sallar asuba ne lokacin da rana ba ta riga ta ta fito ba da kuma lokacin bayan sallar asar lokacin da rana ke gaba da za ta fadi kusan lokaci da awqatul karaha ya ba sa ina fila a wannan to ya kamata ya yi musu da gaskiya wannan ba mai kyauta ba ya ya mun yana kware da gaske kar a zauna a dangurgo a ce ba za a yi da ta yi musu ba ba dole bane wai sai ka tsaya ka jira an kira sallah za ka tafi masjidinka in kuma an kira sallah kuma shikenan sai ka tashi ƙara yin wata lafiya dare ba ka fice ai babu matsala in kuma ka riga ka zo baka tafi masjid ba shikenan tafi masjidinka da kuma ka tafi masjidin ka zai dauka wani ya kwace ci daya Allah kuma ba zai haranta maka ladan ka ba insha Allah ban ji ba za a dan matsa a wannan ai ko ta yaya dai aka yi za a dai a matsa ta yadda duk wasu abubuwan da dai saura tun da galibi mutum ya mutu garin fitar rai zai zama wani abu ya dan saura a duburansa in ko baka matsa cikin ba ka ba zai fito ba to koya aka dan matsa dai daga sama haka ana dan dannawa amma dai a danna sosai ba wai a ana shafawa ba dannawa aka ce ya asir huwa asran kamar da risala ya faɗa ya dai matsa shi sosai wannan shi ake bukata ko ta yaya dai inda an samu wannan makasudi shi kenan amma dai ba naushi ba ba wai a dinga wani abu ne. Na. Zai ta yi tilbasirin? Amma zai zauna ya jira. Amma kuma yi ta yalla kuma zai samu tsalan ita wanda ke aka an ce larura amma ne tsora fi maka masu kai da mutum jani fil ithmi wannan larura daban ai shi ne larura wannan ya kaga shi kan kanshi shi ne faqihin kansa to sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh